إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Abi Huraira a wannan gari mai albarka na Arlit. A wannan rana ta Alhamis wacce ta yi daidai da ranar biyar ga watan Al-Muharram jira 1445 wanda ya daidai da ranar 11 ga watan 7 2024 hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 11 ga watan 7 2024 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye a dan tafiya wanda muke gabatarwa a wannan masallaci daga ranar litinin da kuma ranar alhamis a ranar litinin da ranar alhamis ranar litinin muna karatun littattafan fikihu a ranar alhamis kuma muna karatun littattafan akida sai dai daga wannan darasin shi wannan darasi na aƙida na ranar alhamis zai koma markazin da'awa da wannan shine darasin karshe a nan na alhamis mai zuwa insha Allah za mu koma markazin da'awa a can za mu ci gaba da karatun saboda malam sani zai tafi cikin sati mai zuwa idan ya tafi shi yake yin karatu a can litinin da alhamis litinin din malam samu ne ya kama ta ni kuma alhamiskin za mu mai da wannan darasin can saboda can ya fi zama cikin gari kuma an fi samun jama'a can mun gane ko hawa kenan can za mu rika koka za a rika shi wannan na litinin din dai yana nan amma wannan na alhamis can zai koma insha Allah to littafin da muke karatu na aqida shine littafin mu'atul i'tiqad الهادي إلى سبيل الرشاد والنفر الشيخ نعم والنفر الشيخ آه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله من دولنا شيء جديد ومجلسنا عشرين ديدي a cikin jerin karatattakanmu na wannan littafi muna nan ne cikin fasalin nan mai muhimmanci faslun fil imani bil qada'i wal qadar fasalin da yake magana akan imani da al qada hukuncin ubangiji abubuwa da Allah ya hukunta ya zartar wal qadar da kuma abubuwa da Allah ya kaddara magana akan abin da ya shafi kaddara wanda gaba ce a mai muhimmanci kuma mafi hadari a cikin rukunin imani guda shidan kusan ita ce gaba wadda tafi kowace wuya sha'ani shi yasa sauran gaɓoɓin ba a samu saɓani ba a tsakankanin musulmi mai yawa game da sauran arkarin iman al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmin akhir sai dan wasu abubuwa kaɗan da zaka samu inkarin wasu abubuwa da suke faruwa a barzakh da mu'tazila suke yi da sauransu game da abin da shafi imani da ranar lahira da wasu al'amurra kuma na wasu mu'ujizoji ko wasu karamomi da wasu abubuwa da irin wannan haka ne dan sabanin bai da yawa kwarai in an danganta da sabanin da ake ake ake da shi a bangaren rukunin imani da kaddara sakankanin musulmi wanda suke da'awar cewa musulmi ne shi yasa mutane suka rabu gida uku da Allah ta'ala ya ce komai da zai faru inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar komai mun halicce shi ne bisa kaddarawa to wasu sai suka ce tun da komai Allah ne ya kaddara shi kenan hatta ayyukan da muke yi na laifi Allah ne ya kaddara da haka mu ba mu da laifi akan abin da muke aikatawa na zunubi wannan su ake kira aljabariya wanda suke cewa duk abin da suke yi Allah ne yake tilasta su kuma ana Allah ne ya kaddara musu haka su ba ba za a kama su da laifi ko ba su da laifi akan wannan ba su da laifi akan wannan tunda kaddara musu akai haka ba su iya hana kansu abin da Allah ya kaddara ba haka sai suke ganin komai suka yi Allah ne yake kaddara kaddara musu haka su ba sa ganin kansu masu laifi da su yi wani abu sai su jingina wa kaddara wani ana kiran su aljabariya sannan aka samu fanɗararru na biyu waɗanda su kuma suka ce Allah yana da ko kuma Allah ne ya kaddara komai amma banda ayyukan bayi komai Allah ya kaddara shi amma banda aikin bawa abinda bawa zai aikata mai kyau ko mara kyau ba Allah ya kaddara masa shi ba shi ya kaddara kayansa shi ya aikata kayansa ba Allah subhanahu wataala ya kaddara masa ba me yasa sai in muka ce Allah ne ya kaddara masa to ta yaya Allah zai kaddara masa abu kuma ya masa azaba akai dan aka masa haka ai an zalunce shi a kaddara masa abu kuma a kama shi da laifinsa to a kokarin su na kore wa Allah zalunci sai suka kore masa kaddara a bangaren aikin bawa to duk abin da bawa yi shi kaddara kayansa to kaga sai suka jingina wa Allah jahilci a kokarin su na kore masa zalunci to waɗanda suka tsaya a tsakatsakiya su ne ahalus sunna wanda suke bin manhajin salaf su ce komai Allah ne subhanahu wataala ya kaddara amma Allah ya ba wa ɗan adam zaɓi ya ba shi kuduwa ya ba shi iko na aiwatarwa aka ce yayi kaza ya bar kaza shi bai san abin da Allah ya kaddara umarni kawai yake bi yi kaza bari kaza yi kaza bari kaza kuma aka ba shi ikon aiwatarwa aka ba shi taƙa da ƙudura ta ya aiwatar da haka idan ya aikata abin da Allah ya umarce shi za a kama shi za a yi masa sakamako da gida aljanna in ya ƙi bin abin da Allah ya umarce shi kaga wannan kuma za a kama shi da laifin wannan a yi masa sakayya da a yi masa hukumar laifinsa mun gane wannan domin duk wanda Allah ya kaddara wa taɓewa to kafin ya aiwatar da aikin taɓewar Allah ya san aikin da zai yi kenan Allah ya san aikin da zai yi kenan shi yasa sai ya rubuta masa shi ya kaddara masa shi ya rubuta masa shi dan ya san shi ne aikin da zai yi tun kafin yayi Allah ya san shi zai yi sai ya rubuta masa shi ya kaddara masa shi ya rubuta masa wanda kuma zai yi aikin alkhairi kafin ya yi Allah ya san wannan mutumin kirki ne aiki alkhairi zai sai Allah ya kaddara masa ya rubuta masa mun gane kamar malami ne da ɗalibansa akwai ɗalibanka a gabanka da kake karantar da su wannan misali ne nake bayarwa a haƙƙin mu ɗan adam malami yana da ɗalibai cikinsu ya san masu hazaƙa masu ƙoƙari ya san kuma ragwage wanda ba su da ƙoƙari idan aka zo jarabawa zai iya kaddara wanda za su ci da wanda ba za su ci ba zai iya kaddara wannan tun kafin ma a yi jarrabawa zai iya kaddara wa'annan wannan da wannan da wannan za su iya cin jarrabawa amma wannan dai da wannan da wannan ba inda za a yi su ci wannan jarrabawa sai in sata suka yi ko tirishe ko wani abu amma ba za su ci jarrabawa haka to kaga zai iya kaddara musu zai iya kaddara wanda za su ci da wanda ba za su ci ba duba da sanin halayyarsu kun gane wannan to wannan in dan adam ma zai iya yin haka to min babi aula Allah subhanahu wataala ya san halayen bawansa bayansa ya kaddara musu abin da za su yi tun kafin su ke sa Allah baya kama mutum da laifin abin da aka kaddara masa kafin yayi sai yayi sai ya aiwatar akan wannan ake ake kama mutum Allah dan Allah ya san zaka yi to ba zai kama ka da laifin wannan sanin ba sai in kai sannan ya kama ka da laifin ko ya sakanka maka in aikin alkhairi to wannan fasalin mun ciwo karfinsa mun zo har gabar da yake cewa la naj'alu qada Allah wa qadrihi hujjatan lana fi tarki awamiri dan yana sai ya magana akan masu kafa hujja da kaddara to sai yake cewa wala naj'alu qada Allah wa qadrihi hujjatan lana fi tarki awamirihi ba za mu sanya hukuntawar ubangiji ba da kaddarawarsa a matsayin hujja a gare mu wajen barin abin da ababen da ya umarce mu mana mu ki yin abin da Allah ya umarce mu mu ce to ai haka Allah ya hukunta haka Allah ya kaddara ba ma yin haka yana nufin suwa wanda suke kan manhaji na ahlus sunna ba ma son ya hukunta wa ubangiji da kaddarawarsa a matsayin hujja tunda Allah ne ya kaddara ta ai wannan hujja ne fi tarki awamirihi wajen barin umarninsa kin bin umarninsa da muka yi ya aiko annabawa ya zartar da umarni cewa ku yi kaza ku yi kaza sai mu kiyin abin da Allah ya umarce mu sai mu fake da kaddara malai yace ba ma yin wannan washtina bi nawahi haka ba ma hujja da kaddara ba ma hujja da kaddara wajen wato ba ma hujja da kaddara wajen kin kauracewa hanin Allah da muka yi wala naj'alu qada Allah wa qadrihi hujjatan lana fi tarki awamirihi washtina bi nawahi a wajen barin abubuwa da ya hana sai mu ki bari Allah ya ce kar ku yi kaza kar ku yi shirka kar ku yi bid'a kar ku yi zina kar ku sha giya kar ku yi sata kar ku yi kaza sai mu aikata ko ba ce ai Allah ne ya kaddara tunda har Allah ta'ala ya ce komai za mu yi ya kaddara kenan hatta wannan abin da muka yi shi ya kaddara shi Allah ce ba ma yin hujja da kaddara wajen irin wannan. Mun fahimci wannan? Ba ma yin hujja da kaddara. To wannan mas'ala ce mai girma malam ya ɗauko ana, wadda take da alaƙa da alƙada wal qadar. Ba ma sanya hukuntawar Ubangiji da kaddara wasu ta zama hujja wajen barin umarnin Allah da kuma ƙauracewa abubuwa da ya hana. Mace ai Allah ne ya kaddara mana, shi yasa muka aikata abin da ya hana. Allah ne ya kaddara shi yasa muka kiyin abin da ya umarce mu wala yace ba ma hujja da wannan idan sako ya abuku daga gare mu muka aikata wani abu na sako sako shine Allah ya ce mu yi mu ki ko ya ce mu bari mu ki bari in aka ce kai sai ka ki ka saba in aka ce ka bari sai ka ki bari sai ka aikata abin da aka ce ka bari nan ma ka saba to ba za mu saba ba ko kuma wani kuskure ya abu daga gare mu sannan mu dawo muna cewa ai Allah ne ya kaddara mutum ya ki tuba ga Allah ya ki yarda da laifinsa ya dawo yana zargin kaddara ce ai Allah ne ya kaddara wannan baya halatta abin da yake wajibi akan mumini idan wani sabawa ta faru daga gare shi ya saba wa Allah abin da yake wajibi akan sai ya tuba zuwa ga ya tuba zuwa ga Allah hukuntawar Ubangiji da kaddarawarsa ba a yin hujja da shi akan aikin sabo a inda ake yin hujja da kaddara shine a wajen musibu da suke samun mutum ba tare da yana da zaɓi a kai ba irin abin da mutum baya da zaɓi a kansa an gane to nan ake hujja da kaddara wani daga cikin makusantanka ya rasu kana iya ka isa ka hana shi mutuwa baka iya baka isa ba ko wani dukiyar ka wani abu na dukiyar ka ya salwanta shi ma kaga baka da iko akan wani ko wani rashin lafiya ya kama ka ko kuma wani ibtila'i ya auka maka wani accident ya same ka duk wannan zaka samu wani abu ne da baka da zabi a kansa kuma zaka iya kauce masa ba to irin wannan kana iya jingina abin zuwa ga kaddara ai maka rasuwa ka ce Allah ne ya kaddara ai maka sata ko an dukiyarka ta kone ai maka gobara ka ce Allah ne ya kaddara rashin lafiya ya same ka ka ce Allah ne ya kaddara kul qaddarallah wa ma sha'a fa'ala shi haka Allah ya kaddara abin da ya ga dama kuma shi ya aikata ba za ka tsaya kana lau lau lau lau ba to wannan jingina wannan musibar da za ka yi zuwa ga kaddara shi zai sa ka yi haƙuri idan kasancewa Allah ne ya kaddara Allah ne hukunta ya kaddara wannan zai sa mutum ya hakuri akan wannan musibar sai ya samu mai sai ya samu ladan hakuri wa bashir sabiri alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai bushara ga masu hakuri su ne wanda idan musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga jingina wannan musibar zuwa ga kaddara shine abin da zai sa mutum ya hakuri akan wannan musibar kuma ya samu ladan hakuri wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu idan wani mummunan abu na cutarwa ya same ya same shi sai ya hakuri sai hakurin ya zane masa alkhairi haka lamarin mumini yake amma abin da ya shafi ayyukan sako shi bawa yana da zaɓi a ciki duk abin da ka yi na sako to za ka ga kai kai niyya kai da niyya ka aikata wanda ka yi ba da niyya ba ba za a kama ka da laifin sako kamar wanda aka cilasta ka ko wani abu irin wannan ko wanda ka yi bisa mantuwa za a kama kai ne da abin da ka yi bisa zaɓi ka san Allah ya hana kuma sai ka aikata abin da kake da kudura a kansa kake da mashi'a kake iya aikata shi to idan ka aikata wannan kaga aikinka ne kasbunka ne kuma kayi abin bisa zaɓinka to irin wannan sai mutum ya zargi kansa sai mutum ya zargi kansa da kansa ya ɗauki laifin ya ɗora wa kansa kar ya ɗora wa ƙaddara laifi ya ɗora wa kansa laifi daga nan sai ya tuba zuwa ga Allah to wannan shine halayyar masu imani wanda shi ne halayyar masu imani domin duk abin da za ka aikata Allah ya san za ka yi shi shi yasa ya kaddara maka shi da idan ka aikata daman laifin kai inda an bar mu a aljanna lokacin da aka sa annabi adamu aljanna duk muna cikin tsatsan shi har su bush duk suna ciki suna cikin tsatsan annabi adam kowa yana nan duk suna na su makuron duk muna tare da sunan cikin tsatsan annabi adam lokacin da yake cikin aljanna to kaga inda an bar shi cikin aljanna duk nan zai zazzage mu har sama kuran suwa da duk da duk ciki zai zazzage mu a cikin aljanna alhali kuma ka san dai irin su makuran suwa ne ne suwa ne ne don da ba ɗaya mashi tsammanin shirya ba amma dai abin da kamar wuya burguwa da auren nesa ba ɗaya mashi tsammanin shirya ba amma irin wanda suka mutu misali wanda suka mutu akan kafurci wanda mun tabbata akan kafurci suka mutu su wanda ba maganan kuma gyara sun riga sun tafi da irin su fir'auna da Allah ya ba mu labari cewa ya mutu akan kafirci irin su da ire-iren su da duk su da duk a aljanna za a haife su to kaga kuma irin su musu cancanci zama aljanna da aljanna gida ne na mutane masu tsarki masu tsaftar zuciya masu halayen kirki masu biyayya masu da'a to idan aka ce a fuddo shi daga aljanna zai ce Allah saboda ba sai aka hudu mu daga ciki aka kawo duniya gidan jarraba don kowa halinsa ya bayyana Allah ya ce kullu habitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ya ce sai muka ce ku sauko daga cikin aljanna gaba ɗayan ku zan aiko da shiryata duk wanda ya bi shiryata to babu tsoro gare shi babu bakin ciki sune mu'minai kenan su kuma waɗanda suka kafurce suka karyata game da ayoyin mutu wannan su ne ‘yan wuta za su dawo a ciki ba wanda Allah zai sa wuta face shi da kansa ya gamsu cewa ya cancanci shiga wuta ba wanda za a sa wuta a ransa yana jin an zalunce shi babu shi babu wanda za a sa shi wuta kuma ya shiga wutar a ransa yana jin an zalunce shi a nan duniya za a iya kama mutum a sa shi gidan kurkuku a kulle shi amma kuma a ransa yana jin an zalunce shi ko kuma ya zama da gasken an zalunce shi ko kuma ko da ba a zalunce shi ba ya rika ji a ransa an zalunce shi amma duk wanda zai shiga wuta sai ya yi itirafi da laifinsa fa atarafu bi zambihim fa suhuqan li ashabis sa'ir duk kowa sai ya yi itirafi da laifinsa kowa sai ya gamsu cewa lalle ya cancanci ya shiga wuta sannan a sashi wuta kun ga da wannan to wannan shine hikimar aka fuddo mu dan ayi tankade da rairaya a ware na gari a ware na banza na garin su koma aljanna na banzar a yi wuta da su duk abin da aka kaddara maka Allah ya san shi zaka shi yasa shi yasa aka kaddara maka shi shi yasa iyayen nan namu guda biyu annabi adamu da hawwa alaihi wassalatu wassalam lokacin da Allah ya hana su cin wata itaciya a cikin aljanna sai suka ci kaga ba su zargi kaddara ba ba su ce Allah ne ya kaddara ba da suka ce qala ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين jawo ubangiji mu mun zalunci kawunan mu ya Allah idan har baka gafarta mana baka ji kan mu to lalle za mu kasance daga cikin wanda suka yi asara suratul araf aya ta 23 a suratul baqara aya ta 37 Allah ya ce fa talaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim sai annabi adam ya kalaci wasu kalmomi daga ubangijinsa sai ya nemi gafaran Allah da su su ne rabbana zalamna anfusana da fata ba alayhi sai Allah ya karbi tubansa inna huwa tawwabur rahim domin lalle shi Allah shine mai yawan karban tuba shine mai yawan jikai da haka annabi adam da hawa ba cewa suka ya rabbana hadha qada'uka wa qadaruka ba su ce ya Allah wannan abin da ya faru da mu kaddarawarka ne fa kai ka kaddara kai ka hukunta ba su faɗi haka ba ba su faɗi wannan ba sai suka yi i'tirafi da laifinsu kace rabbana zalamna anfusana suka yi i'tirafi wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin to haka sauran annabawa da aka samu wani kuskure daga gare su irin su annabi Yunus da ya shiga cikin cikin kifi ya yi tarafi yayi da da laifinsa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin to duk annabawa da aka samu wani kuskure daga gare su ba sa jingina laifin zuwa ga kaddara sai dai su mai da shi zuwa ga kawunan su su tuba zuwa ga Allah su nemi gafaransa Allah ya karbi tuban su nemi gafara Allah ya karbi tuban su to in har annabi zai yi haka min babu aula duk wani wanda ba annabi ba ya aikata wani laifi kada ya zargi kaddara ya zargi mai ya zargi kansa shi ya fi cancanta ya koma ga Allah ya tuba da haka musulmi baya jingina zunubinsa da sabansa zuwa ga kaddara ko da ko haka din ne yana daga cikin abin da Allah ya kaddara saboda akwai aikinsa a ciki akwai zaɓinsa a ciki shi ya gabaci aikin ya aikata shi inda ya ga dama da zai iya bari dan masallacin da ka zo sauraron karatun nan inda ka ga dama zaka iya yin zaman ka ka sha shayi a bakin kofar gidanka in ka ga dama zaka iya tiya club in ka ga dama zaka iya tiya MG sai yanzu amma sai ka ga dama sai ka taho masallaci wannan ganin damar ka yanzu wani yana ce MG sai yana rawa wannan ganin damar sa ne kaga ba ci da sashi aka yi ba ya tafi shi ya zabar wa kansa kai ma da ka zo nan ba ci da sashi aka yi ba kai kai ra'ayinka zo in yanzu kai ra'ayinka tashi ka tafi kuma sai ka tashi ka fita a duk abin da ya faru da kai to na kuskure ka dura wa kanka laifi ka tuba zuwa ga Allah ka nemi gafararsa in kai hakan Allah zai gafarta maka in kai haka Allah zai gafarta maka dan Allah mai yawan karban tuba ne mai yawan gafara an gane wanda shine matsayar kowane musulmi na kirki gaba da zunubin sa da ya aikata yakan dora wa kansa laifin ne ya tuba zuwa ga Allah ya nemi gafarar Allah maimakon ya yi ta zargin kaddara ko kuma ya ta hujja da kaddara akan aikinsa da laifi ya ta kokarin nema wa kansa mafita daga wannan cewa bayi da laifi ya ki tuba duk wanda ya haka to ya aikata laifi shi yasa anan malam ibnu qudama yace wala naj'alu qada Allah wa qadru abinna qada Allah wa qadrahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahi ba ma mai da hukuntawar ubangiji da kaddarawarsa a matsayin hujja gare mu a wajen barin umarnin Allah da kuma nisantar haninsa بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله ونعلم أن لله علينا حجة بإنزال ka duba karatun na gaba ka kallon littafi in duka je na larabci ba aya nake ja ba ba hadisi ba to kawai ka shiga littafin ina cikin littafin in ka je ina larabci to kawai shiga littafin kalli littafin ka kuma ina ishara ibn qudama ya ci gaba da cewa daga nan zaka gane mun dawo littafinka yawa sai sai a rika bin karatun a rika fahimtar yadda ake fassarawa tunda ka ka zo ne makaranta koyo ne aka zo ba sauraron wa'azi ba wanda ya zo da littafi ya zo ilimi ne wanda ya zo ba littafi shine ya zo sauraron wa'azi Allah ya bashi lada amma wanda ya zo da littafi ilimi ya zo dauka sai kalli littafin sai ya bi abinda ake karantawa da ka ce bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi alaina anna lillahi alaina al-hujjata bi inzalil kutubi wa ba'sati rusuli yace a abin da yake wajaba gare mu shine mu yi imani mu kuma san cewa anna lillahi alaina al-hujja anna lillahi alaina al-hujjata Allah yana da hujja akan mu Allah yana da hujja da ya tsayar da ita akan mu ta wace hanya bi inzalil kutubi ta hanyar saukar da littattafai mu littafin da aka saukar mana shine alqur'ani wa ba'asatir rusuli da kuma aiko manzanni mu manzan da aka aiko mana shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wannan Allah ya yanke mana hujja qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wannan kada mutane su samu wata hujja da za su gabatarwa Allah bayan manzanni suratul nisa aya ta 155 165 to wannan Allah ya faɗi wannan ne cewa kada mutane su samu hujjar da za su kafa wa Allah bayan manzanni ya faɗi haka bayan ya ambato manzannin domin in ka koma siyakin ayoyin can a nisa'i daga aya ta 163 Allah ta'ala cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa ataina dawuda zabura رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما سيتي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل lalle mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da annabawan da suka biyo bayansa wa wahaina kuma muka yi wahayi ila ibrahim zuwa ga annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat shine jikoki wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman yace wa ataina dawuda zabura muka bawa annabi dawuda zabura sai yace rusulan wa'annan dukkan su manzanni ne qad qasasnahu alayka wanda muka bayar da labarin su akanka wato manzanni ne da muka baka labarin su min qablu daga can farko wa rusulan da kuma wasu manzanni lam lam naqsushum alayka wanda ba mu baka labarin su ba wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah yayi magana da annabi Musa magana wato magana tabbatacciya insha Allah yace rusulan wa'annan manzanni ne mubashirina wanda Allah ya aiko su suna masu bushara wa munzirin kuma suna masu gargadi bushara da aljanna gargadi da gidan wuta bi Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul domin kada mutane su samu wata hujja da za su gabatar wa Allah bayan manzanni to kaga anan sai Allah ya ambaci hikimar da ta sa ya aiko manzanni ya kuma ambaci hikimar da ta sa ya saukar da littattafai hikimar shine yanke hanzarin bayi ya yanke wa bayansa hanzari dan kar su kafa masa hujja su ce ya ubangijin mu mu ba wani mai hani da ya zo mana wala ba wani da ya zo mana yace abu kaza Allah ya hana ba wani manzo da yace mana an hana shirka Allah ya hana shirka Allah ya hana bid'a Allah ya hana sabo Allah ya hana kaza ba mu samu wannan ba don kar su gaya wa Allah haka don kar su cewa Allah ma ba mu samu wani da ya zo yana tsoratar da mu akan saba maka ba ko ko su ce ba mu samu wani da ya zo yana bayyana mana shari'a ba ba mu samu wani da ya zo yana bayyana mana cewa wannan alkhairi ne wannan sharri ne wannan shari'a ne wannan bata ne ba mu samu wanda ya mana wannan ba da haka mu ba mu da ilimi duk abin da muka yi mun yi shi da jahilci dan kar su faɗi wannan shi yasa Allah ya koma zanna yanzu ba wanda zai je kuma ya ce wa Allah shi bai san kaza ba kyau ba bai san kaza haramun bane bai san kaza wajibi bane da za a samu wani ya laɓe a wani guri ya zama yana killace bai taɓa jin labarin manzo ba bai taɓa jin labarin wani annabi daga cikin annabawa ba haka ya rayu har ya mutu Allah ba zai kona shi ba sai ya shiga ashabul fatara cikin cikin mutanen al-fatara wanda Allah bai aika musu manzanni ba sai ya laɓe wani lungu shi bai taɓa jin wani abu na da'awa ba to wannan Allah ba zai masa abin nan ba Allah ba zai azabtar da shi ba Allah ya saukar da littattafai ya aiko manzanni zai ya bayyana wa bayi yadda za su masa da'a su bambanta musu da'a daga ma'asiya su gane wannan shine da'a wannan shine ma'asiya su gane wannan shine kafirci wannan shine imani wannan shine shirka wannan shine tauhidi wannan shine sunna wannan shine bid'a wannan shine alkhairi wannan shine sharri don su gane wannan domin shi Allah baya azabtarwa kafin ya aiko da manzanni sai ya aiko manzanni sai wa mutane bayani idan mutane ba su bi ba sai azaba ta biyo baya ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kuma kasance masu azabtarwa ba har sai mun aiko da manzo suratul isra'i aya ta 15 to kaga wannan hujja ce Allah ya ya tabbatar ko ya gabatar akan halittarsa hujja ce ya gabatar wa halittunsa gaba daya cewa baya yin azaba baya azabtarwa sai ya aiko manzon sai ya aiko manzo sai ya aiko da manzo shi yasa in aka je lahira Allah zai tambaya kamar yadda yake fala nasalan fala nasalan allazina usila ilaihim wa la nasalan al mursalin yace tabbas sai mun tambayi waɗanda aka aika wa manzannin an aiko muku da manzanni ko ba aiko muku ba mu'minai su ce an aiko mana kafirai su ce ma ja'ana min bashirin wa nadhir su tabka ƙarya su ce mu ba wani mai gargadi da ya zo mana Allah ce wala nas'alan al-mursalin su ba manzannin kuma Allah ce sai mun tambaye su sakon da muka aike ku da shi kun isar a fara tambayar manzon farko annabi nuhu yace Allah na isar to mutanen ka fasance ba su ganka ba Allah na isar to wane ne shaidar ka al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne za mu ba da shaida za mu zo mu ba da shaida cewa tabbas Allah ka aiko annabi nuhu dan a duniya ka saukarwa annabin ka Muhammadu littafi mai suna Qur'ani a cikin Qur'anin mun ga sura da Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatihum azabun alim shikenan da wannan sai an samu shaidu annabi Nuhu sai ya tsiya annabi wani annabi shi ma ya zo haka za mu taiwa annabawa shaida sannan karshe manzo Allah shi kuma ya zo ya mana shaida fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waje'na bika ala haula'i shahida mun gane wannan to kaga ashe za a tambaye su wanda aka aikawa za a kuma tambayi wanda aka aika suratul araf aya ta shida amma idan aya ta 109 yace yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ajabtu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Allah ya ce ranar da zamu tattara manzanni gaba ɗayan su fa yaqulu يوم يجمع الله الرسل ران ده الله زي تتر منزني فيقول رانا gobe kiyama kenan فيقول sai yace ma za ujibtum me aka amsa muku wace amsa aka ba ku da kuka je wa mutanen ku da sako qalu za su ce la ilma lana ba mu da masaniya malamai suka ce me yasa suka ce ba mu da masaniya alhali kuma suna da masaniya game da waɗanda suka amsa da kuma waɗanda ba su amsa ba suna da masaniya suka ce a'a sun yi hakan ne saboda ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa suka ce la ilma lana wasu suka ce a'a sun faɗi haka ne saboda su ilimin su na zahiri ne zahirin mutane suka sai wanda ya imani sun san cewa ya yi imani ne a zahiri wannan modan zakon fasashe ne da je ka ɗauko wani diya zub da ruwa fasashen moda ne ka ɗauko ni ya ji kamun guri na da haka wasu malamai suka ce a saboda su iliminsu ilimi ne da ya shafi bangaren zahiri ta'iwa ka zo ka ce kayi imani amma ba imanin gaskiya bane dan musu san badinin ka ba kuma ta'iwa wasu can suna can boye da imani amma a zahirin su ba a gane ba saboda wani dalili idan suna jashi da sauransu to kaga wannan su zahiri ne suka sani ba su san abin da yake boye ba shi yasa suka bayar da ilimin zuwa ga Allah wasu malamai suka ce ko abinda abinda suke nufi shi ne ba mu da ilimi bayan mutuwar mu abinda muke da shi na masaniya shi ne kafin kafin mu mutu kamar da annabi Isa ya ce falamma tawaffaita ni kunta anta raqibu alayhi lokacin da ka karbi raina kai ne ka zama mai kula da su ni iya abinda na sani abinda ya faru ya faru a lokacin da nake raye bayan mutuwa ta ban san abinda ya faru a baya ba to kaga shi yasa suka mai da ilimin zuwa ga Allah saboda bayan mutuwar su ba su san me al'umma su suka yi a baya ba shi yasa aka sa aka aka aka samu hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi an zo za a sha ruwan tafki a farfajiyar alkiyama sai ga wasu sun taho za su gangaro tafki a sha ruwa da su kuma ga alamun arwalla nan tare da su sai ga mala'iku suna kora su annabi ya ce ku bar su sahabbai na ne ku sai habi ku bar su mutane na ne saboda ga alamun arwalla nan da farin fuska da sai aka ce musu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ai kai baka san abin da suka kirkira a bayan ka ba annabi ya ce fa aqulu suhuqan suhuqan liman ghayyara ba'i sai in ce a dada yin nesa a dada yin nesa da duk wanda ya canza addini a bayana su ne masu aikata bid'a a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa suka ce la ilma lana ba mu da masaniya innaka anta allamul ghuyub ilimin mu kawai na zahiri ne Allah kai ne wato masanin abin da yake boye abubuwa da suke boye kenan Allah subhanahu wataala ya aiko manzanni dan ya yanke wa bayansa hujja dan kar su kafa masa hujja ranar gobe kiyama cewa su ba wani da ya zo musu wanda ya musu bayani ba wanda ya bayyana musu daidai da ba daidai ba to anan sai mu fahimci cewa ashe inda kafa hujja da kaddara abu ne mai kyau to da ya ci karo da wannan aya da hakan ya ci karo da wannan aya da Allah ya kuna linnasi ala ya hujjatun ba'da rusul domin kada mutane su samu wata hujja da za su gabatar wa Allah bayan manzanni wannan sai nuna akan cewa ashe mutane ba su da wata hujja da za su kafa wa Allah ba su da hujja a cikin kafa hujja da kaddara da suke yi ba su da hujja a nan sannan ba su da hujja kuma a wani guri da za su gabatar don su barrantar da kansu matuƙar manzanni sun zo sun yi musu bayani an haskaka musu an umarce su da abin da Allah yake so an hane su game da abin da Allah ya hana domin ba su da hujja da za su gabatar wa Allah su ce Allah ai kai ka kaddara ba su da hujja nan zargin zai koma kansu ne domin su da suka yi sakaci an ba ku zaɓi ku yi abin da ya dace an nuna maka hanya wannan mai kyau ce wannan mara kyau ce kai ne ka zo kana tambayar wani ina sai in tafi gari kaza to hanyoyi guda biyu ne akwai hanya wannan ita ce mai lafiyar ita in ka bi ta insha Allah lafiya zaka shi amma wannan tana da matsaloli akwai namun daji ko akwai barayi ko akwai kaza ko akai kaza sai ka zabi mai barayin ko namun daji da ka je sai barayi suka suka tare ka zaka dawo kana zargin zaka zargi kanka zaka zarga tunda kana da zabin ka bi wannan ko da ce maka wannan tafi kusa amma barayi gare ta wannan kuma tana da nisa zagaye ne amma ita ce mai lafiya sai ka ce bari in bai yar kusa sai barayi suka tare ka kaga kai kai sakaci ba za ka zargi kowa ba sai dai ka zargi kanka don haka su bayi za a kama su ne da laifi akan ayyukansu da tasarrufinsu da suka aikata amma hukuntawar ubangiji da kaddarawarsa wannan wani sha'ani ne na ubangiji kai ba za ka shiga ciki ba wani abu da ya sha'anin Allah dai ya ba mu labari ne kawai saboda kada mu samu damuwa idan wani abu ya kubuce mana shi da amfanin sanar da mu ko bai Allah ya kaddara kamar da Allah ya faɗi hikimar haka a cikin wata aya ma asabi min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dhalika ala Allah yasir mai hikima da kai la ta'sau ala ma fatakum da kai la ta'sau ala ma fatakum wala ma asabakum ko dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya samu abin da ya kubuce muku ko abin da ya samu kar ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku ko kuma wani abu da ya same ku shi da amfanin kawai sanar da kai Allah ya kaddara komai me amfanin sanar da kai wannan dan kai imani da wannan yanzu idan wani abu ya same ka marar daɗi ba za ka zo kana ta damun kanka ba law anni fa'altu kaza la kana kaza wa kaza sai da ka ce qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala ka yi imani cewa anna ma asabaka lam yakun yuqti'aka wa ma aqta'aka lam yakun yusibak duk abin da ya same ka ba zai taba kuskure maka ba abin da kaga ya kuskure maka dama Allah ya kaddara ba zai same ka ba wannan imanin ake so kawai duk abin da kaga baka samu ba karka damu kanka ka kwantar da hankalinka ka zama mai tawakkali ga Allah wajen neman abin da kake nema da kuma neman tsira daga abin da kake jin tsoro wannan shine dalilin da yasa aka sanar da kai wannan rukunin na imani da kaddara aka kuma tilasta ka kai imani da shi amma shiga ciki ai Allah ya tunda Allah ya ce kaza kaza wannan ba naka bane an gane ko wannan ba naka bane alqada wal qadar wannan wani abu ne sha'ani ne na ubangiji shi dan adam da kansa da kansa yana jin wata kudura da imkaniya da Allah ya bashi kai da kanka kana jin kudura da Allah ya baka kana da ikon yin kaza kana da ikon bari Allah ya baka imkaniya kuma kana jin cewa kai kana da iko ka aikata abu kaza ko kuma baka da ikon aikata kaza yanzu idan na ce maka mu tashi ina da marar lafiya ka yi mishi fashi ina da wani marar lafiya ina son zaka yi mishi operation in baka reza ka fasa cikin shi ka yi masa aiki alhali kuma kai baka taɓa zuwa hanyar makaranta ka san koyi ilimin likita ba ko kuma baka ma yi wani aikin da zaka gane yadda ake yi zaka ce to bari in tahi in Allah ya kaddara in yi daidai zan yi daidai in Allah bai kaddara ba kuma shikenan ya ya mutu zaka yadda ka shiga wannan aikin ba zaka yadda ba tunda da zaran wani abu ya faru aka ce ai ba likita bane ka san sauran zaka mutum ba zai yadda je ba saboda ya san bai da kudura ana to abinda zaka iya yi ka sani abinda ba zaka iya ba ka sani sannan abinda yake alkhairi ne ka sani abinda yake sharri ne ka sani abin da yake mai cutarwa ka sani abin da yake mai amfanarwa ka sani abin da yafi amfani ka san shi iya za ka ajiye maka jaka goma da jaka biyar aka ce ɗauki ɗaya ba yadda za a yi dan tsamar basira wai kai basiru ka ɗauki jaka biyar ajiye jaka biyar ajiye jaka goma a ce ɗauki ɗaya ba za ka ɗauki jaka biyar ba jaka goma za ka ɗauka ka san abin da yafi amfani kuma ka san abu mai amfani ba za a je maka wuta a ce ka shiga ba za ka aje da biro aka aje dankali kai na da kanka ka san dankali za ka ɗauka ka san wanda ya fi cikin biyu duk kana da wannan ilimin kana da wannan masaniyar to ashe duk abin da ka aiwatar kai ka gada maka aikata bisa zaɓinka kuma ka aikata wannan abin bisa ilimi to a lokacin duk wata hujja ta yanke maka da za ka gabatarwa Allah cewa kai baka san kaza ba kyau ba ko kaza ko kaza shi yasa malam ibn kudama yace wa na'lama anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'li wat tarki sannan muna da masani cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha bai bayar da umarni ba game da wasu abubuwa kuma ya hana wasu abubuwa bai yi hani game da wasu abubuwa ba ko bai yi umarni ma'ana bai yi umarni game da wasu abubuwa ba ko bai yi hani game da wasu abubuwa ba illa mustati'a sai ga wanda yake da iko lil fi'li na ya aikata wa tarki kuma na ya bari duk abin da aka ce bayi su aikata to abin da za su iya aikatawa ne duk abin da Allah ya yi umarni cewa a bari to abin da za su iya bari ne wa annahu lam yajbur ahadan ala ma'siya shi Allah bai tilasta wa kowa ba da karfi da yaji kaga an sa ka sabo ba ka so amma kaga hannunka ya tafi ko idanka sun tafi ko jikinka ya tafi ko kaza ba tare da kai kake sarrafa shi ba sai dai ka ji kawai an karkatar da idanka ya kalli abin da bai da bai da kyau ba haka ba ka kake ga dama ka kalla sai ka yi ra'ayi ka so zuciya ka taso sannan ka kalla ashe ba tilasta ka ake yi ba da zabi kake yi wa natarrahu ila tarki ta'a kuma Allah bai tilasta wa kowa ba barin wani aiki na da'a kana son kayi sallah kaji an jikinka ya kabe kana son kayi ruku'i kaji an sandare bayan ka yaki yaki lankwasawa ba wanda yake jin wannan in baka yi ba sallar kai kaga dama baka yi ba amma kana da ikon yi inda kaga dama to wannan shine yana wannan karin haske ne da karin bayani ma da yake mun san cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai bayar da umarni ko hali ba sai ga wanda yake da ikon yi abin da ya hana sai kuma ga abin da ake iya hannuwa abin da ake iya yi shi Allah yake bada umarni a yi abin da ba a iya yi abin da ake iya bari shi Allah yake bada umarni cewa a bar shi da haka ana bayar da umarnin ne ga wanda yake da kudura yake da istifa shi yasa wanda yake yaro karami wanda bai balaga ba ko kuma wanda yake mahaukaci ne bai da hankali ko kuma wanda yake tilasta shi ake da karfi aka tsare shi da bindiga aka ce ko kai koma kashe ka wannan ko sun yi ana ɗauke musu laifi Allah baya rubuta musu zunubi ba a cagar su cewa dan me kuka yi kaza domin su ba su da ikon hana kansu a lokacin ba su da kuma istita'a yaro karami bai da hankali bai san me daidai bai ba daidai ba haka mahaukaci haka wanda aka tsare da bakin bindiga bai da ikon hana kansa aka ce dole sai yayi to in ya aikata Allah ba zai rubuta masa laifi ba irin wa'annan Allah ya ɗauke musu taklifi ba za a kama su da laifi ba ana kallafawa mai hankali mai ikon aiwatarwa wanda kuma yake da zaɓi to su ake kallafawa a ce ku yi kaza ku bar kaza wanda yake mukallafi ne shi ake kallafawa mukallafi wanda yake ya balaga kenan mai hankali kuma wanda yake da istita'a wanda yake da shayyayen gaɓoɓi a jikinsa ba za a ce mashi dole sai ya yi abin da ba zai iya yi da gaɓarsa ba ba za a ce masa haka ba wanda yake gurmu ne bai da kafafuwa ba za a ce sai ya yi sallah a tsaye ba ya zai yi a zaune zai yi ta gwargwadon iko fattakullah masa fatu haka Allah ya ce sannan kuma wanda bai da ikhtiyariya bai da zaɓi tilasta shi akan shi ma Allah baya kama shi da laifi shi yasa ya kawo ayoyi dan yayi hujja akan wannan ta qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya kallafawa wata rai sai abinda take iyawa a bakara aya ta 286 Allah baya kallafa wata rai illa wus'aha ay taqataha wa qudrataha Allah baya kallafa wata rai sai abin da take iya yi ai iko aiwatarwa abin da take da taqa take iya yi duk abin da ya fita daga wus'in dan adam ko takarsa to to wannan ba za a kama shi da laifin rashin aikata shi ba tunda bai da ikon aikatawa Allah bai bashi ikon ba wa qala Allah ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah gurgudan yadda kuka sabu iko ba yadda kuka ga dama ba aka ce a iko karka ce to tunda Allah ya ce masa ta to bari yadda na ga dama a ba da kaga dama za ka yi ba a gwargwadon ikon ka za ka yi abinda kake da ikon ne ba ka da dukiyar zakka ba a ce ka yi zakka ba ba ka da kuɗin tafiya aikin hajji ba a ce ka tafi ba mun gane wannan wannan shine abin da ake nufin istita'a abin da baka da ikon aiwatarwa to ba za ci da saka sai ka aiwatar ba baka da lafiyar da zaka yi sallah a tsaye izaune in baka yi a zaune iya kwanci haka ne haka haka haka umarnin Allah yake haka ibadar Allah take komai ana yin sa ne hasbul istita'a gurgudan iko wanda bai da istita'a to ba za a tambaye shi ba a ce dole sai yayi kaza wanda yake ajiz ne ghairu mas'ul kasashe ne Allah ya bashi kasawa bai iyawa idan ya bar wani abu bisa kasawa ba za a tambaye shi dan me ya bar shi ba wanda bai iya sallah a tsaye sai a zaune ba za a ce dan me baka yi sallah a tsaye ba amma idan ya ƙi yin sallar a tsaye alhali yana da ikon tsayuwa fa sai ya yi a zaune kuma yana da ikon ya aiwatar a tsaye amma sai ya yi a zaune wannan kaga za a kama shi da laifi ba za a karɓi sallarsa ba sai fa idan nafila ce sallar nafila kana iya a zaune amma sallar farilla in dai kana iya a tsaye sai kai a zaune ka bar wani rukuni daga cikin rukunin sallah sallar ka bai yi ba ba za a karba ba amma wanda baya da iko fa bai da kafafuwan tsayuwa sai ya a zaune misali wannan duka kenan duk wani abu da ya shafi ibada Allah yana kira shi ne akan istita'a akan wuskin mutum abinda za ka iya yi kake da ikon yi shi ake kallafa maka yace wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al-yawm a yau za a sakan kawo kowace rai abin da ta aikata babu zalunci a yau wannan a suratul ghafir aya ta 17 wadda ta gabata fattaqullaha mastata'tum tana cikin suratul taghabun aya ta 16 wannan kuma al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al-yawm tana suratul ghafir aya ta 17 Allah yace a yau ma'ana ranar gobe kiyama za a sakan kawo kowace rai abin da ta aikata kaga nan sai Allah ya jingina aikin kowace rai zuwa gare ta abin da ta aikata sai aka jingina aikin zuwa gare ta kowace rai sannan aka alakanta sakamako akan aikin wannan sai ya nuni zuwa ga cewa ashe ba a kama mutum da laifin waninsa ba a kama wata rai da laifin da wani yayi wala taziru waziratun wizra ukhra ba a tora ba wata rai nauyin wata rai ba a kama wata rai da laifin da wata rai ta aikata haka kuma ba a kama rai ba a kama rai da abin da bata aikata ba bata aikata laifi ba a yi mata azabar wannan laifin ba a yin wannan an gane ko ko kuma abin da mutum ya aikata ba tare da nufi ba abin da ya bisa kuskure ko bisa mantuwa shi ba ba a kama mutum da laifi ko abin da mutum ya bisa jahilci bai san Allah ya hana ba ya jahilci abu shi ba ba a kama shi da laifi ko kuma abin da mutum ya yi bisa rashin kudura bai bai da ikon yi sai ya bari saboda bai iyawa ba za a kama shi da laifi ana kama mutum da laifi ne akan abin da ya aikata ana kama rai da laifi ne akan abin da ta aikata da kanta da zaɓinta da iradarta ita ta gada ma ta aiwatar shi yasa ce la zulmal yau babu zalunci a yau domin idan aka kama mutum da laifin wani aka yi masa azabar laifin wani an yi me an zalunce shi Allah kuma ya ɗaukaka daga zalunci ya ce la zulmar yau zalunci shi ne a kama mutum ko a yi masa ukuba da laifin wani ko kuma a yi masa ukuba da laifin da bai aikata ba wannan zalunci to Allah ba ya yi wa muminai ukuba da laifin da ba su aikata ba kuma ba a yi wa kafirai ni'ima don ba su yi aikin da suka cancanci ni'ima ba yin hakan zalunci abinda ake cewa zalunci a nan shine dora abu inda bai dace da shi ba kafiri ya tabta tsiyarsa ya mutu yana kafirci da shirka kuma a dauke shi a sashi aljanna gobe ne kuma yau ya gama rayuwarsa yana bauta kuma a dauke su a sashi wuta wannan wannan zalunci ne an ajiye abu inda bai dace da shi Allah bayan wannan da haka da lada da ukuba da aljanna da wuta suna da alaka ne da kafircin mutum da kuma imaninsa suna da alaka ne da da'ar mutum da kuma sabansa duk wannan suna da alaka ne da aikin bawa aikin da mutum yake yi bisa zaɓinsa da iradarsa da mashi'arsa wanda shi ne abin da ake kama mutum da laifinsa wanda kuma wannan shi ne adalci amma a kama mutum akan laifin da bai yi ba ko a kama shi da laifin wani a yi masa azaba da laifin wani ko kuma a yi masa azaba da abin da ya aikata ba bisa zaɓinsa ba wani ya zo ya tilasta shi abu ya yi kuma a yi masa azaba akan wannan ko abin da ya ba bisa ilimi ba a yi wa mutum azaba da abin da ya bisa jahilci ko abin da ya bisa kuskure to wannan zalunci ne wanda Allah ya tsarkake kansa daga wannan Allah ya ce walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima ki babu laifi akan ku a cikin abin da kuka yi bisa kuskure sai dai ana kama ku da laifi ne bisa abin da kuka yi na ganganci tun daga zuciyarku tun daga zuciyarka ka yi niyya ka san abin laifi ne ka aikata da gangan wannan shi ake kawo mutum da laifinsa ki wa kana Allahu ghafurur rahima shi kuma Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jinkai suratul azabi aya ta biyar to kaga duk da haka sai Allah ya bude musu kofar tuba ya bude musu kofar gafara bai fidda bai bai bai sa sun cire tsammani ya bude musu kofar tuba da kofar fata tare da cewa sun yi laifin da gangan a ba duk da haka Allah bai cire musu tsammani ba sai ya bude musu kofar fata da tuba da gafara yace wa kana Allahu ghafurur rahima walakin ma ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim ana kama ku ne da laifin abin da kuka yi da ganganci da zuciyarka da niyya kai da gangan amma duk da haka dai Allah mai gafara ne mai yawan jinkai mai yawan gafara ne mai yawan jinkai mara in ka nemi gafaransa to bai gafarta maka kuma ya ji kanka mun gane wannan sai ce fadalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasban yujza ala ala hasanihi bis sawabi wa ala sayyihi bil iqab yace wannan sai ya nuni zuwa ga cewa ashe bawa yana da aiki da Allah ya bashi da iko ya aikata yana da kasu da zai aiwatar wanda yujza ala hasanihi bis sawab wanda ake masa sakayya akan kyakkyawansa a bashi lada in yayi aiki mai kyau yayi kasabi mai kyau a bashi lada wa ala sayyihi in yayi aiki mara kyau yayi kasabi mara kyau ai masa sakayya bil iqabi ta hanyar yi masa ukuba ko shakka babu waɗannan ayoyin da waɗannan nasoshin suna nuni zuwa ga cewa bawa yana da ikon aiwatarwa bawa Allah ya bashi wani zaɓi kuma ya bashi kudura na yayi aiki wanda akan wannan ake sakanka masa in yayi aiki mai kyau ai masa sakamako mai kyau yi mummunan aiki a yi masa mummunan sakamako wannan shine adalci dora abu inda ya dace da shi a yi wa wanda ya laifi ukuba a kuma bawa wanda ya kyautata sakamako mai kyau wannan shine adalci amma akasin haka zalunci shine dora abu inda bai dace da shi ba wanda ya laifi a yi masa ni'ima wanda ya yi aikin da'a a yi masa azaba wannan ba daidai ba ne shi yasa Allah ya ce Allah ya tsarkake kansa daga wannan yace afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun za mu mayar da musulmi ya zama kamar masu laifi musulmai su zama kamar masu aikata laifi a ce duka hukuncin su daya ma lakum me yasa ne ku kaifa tahkumun ya kuke irin wannan dayan hukuncin yace am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar a suratu sad aya ta 28 wadancan na farko a suratu al-qalam ne daga aya ta 35 zuwa aya ta 36 wannan kuma a suratu sad aya ta 28 yace am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati ko kuma za mu sanya waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kirki kalmusjina fil ard su zama kamar masu banna a ban kasa am naj'alul muttaqina kal fujjar ko kuma za mu sanya masu takawa su zama kamar fajirai haka ne ba haka bane wannan tambaya ce ta inkari am hasiba alladhina am hasiba alladhina ishtarahu sayyi'ati a wata sura suratul jasiya aya ta 21 tace am hasiba alladhina ishtaraku sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum ko kuma zamu ko kuma kuna tsammani am hasiba alladhina ishtaraku sayyi'ati ko kuma waɗanda suka aikata miyagun laifuffuka suna tsammanin an naj'alahum musanya su su zanto kalladhina amanu wa amilu salihati kamar waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kirki su zanto sawa'an mahyahum wa mamatuhum duka ɗaya a rayuwarsu da mutuwarsu sa'a ma ya hukumun in wannan shine tunaninsu to abin da suke hukunci da shi yayi muni domin wannan shine wato zaton da wasu suke yi game da ubangiji subhanahu wataala cewa da wanda ya takawa a koyi kai kai bari in yi rawa ta amuri aljanna ta mai rabo ce ko kawai kai abin da kaga dama in da rabon ka shiga zaka shiga kai ta iskancinka ganin kake da kai da masu takawa ba wani bambanci in an je can kawai ba a san mai tsira ba sai an je can injuwa tun daga nan an sani tun daga nan an sani duk wanda ya kama hanyar kafirci kasa wannan hanyar wuta ya bi wanda ya kama hanyar imani kuma an san hanyar imani ya bi maganar cewa bari ka yi abin da kaga dama aljanna ta mai rabo ce da zaran kaga baka aikin aljanna to sa kanka cikin wanda ba su da rabo in kaga baka aikin aljanna domin hada masu takawa da masu fajirci a yi mutum magana yanzu ce ai a takawa hahuna musamman samarinmu na yanzu kaga yaro ya yi wani abu da ba daidai ba ka kira shi kai masa nasiha ce ai mala ai a takawa hahuna ai tsoron Allah anan yake ai ba a jikin bane ba askin bane ba kazan ai a takawa hahuna hahuna ba a takawa hahuna ba a takawar anan ko dai dan in akwai takawa a zuci to za ta bayyana a jikinka ne in akwai takawa a zuciya tasirin ta zai bayyana a gabobinka kaga kana bin Allah kana kaucewa sabon Allah to duk mai wa Allah irin wannan zaton cewa yayi abin da ya ga dama duka ɗaya ne masu sallar ma da azumi ai ba a san mu koma ba mu ma ai mu ma haka kenan ya nuna duka ɗaya ne kai da kake sallar kana azumi da mu da muke fajirci mu duka ɗaya ne ba a san wanda zai tsira ba wannan duk wanda yake wannan tunanin yayi mummunan hukunci sa'a ma yahkum yace wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadrihi wa'annan abubuwa duka wanda ya kyakkyawa a saka masa da kyakkyawa wanda ya mummuna a sakan ka masa da mummuna Allah ya riga ya bawa bawa ikon yin aiki duk wannan wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadri abu ne da yake faruwa da hukuntawar ubangiji da kuma kaddara masa abu ne da yake faruwa da hukuntawar ubangiji da kaddara masa Allah ya bawa bawa zabi da ikon aiwatarwa kuma wannan abu ne da yake faruwa da hukuntawar ubangiji da kaddarawarsa da haka a cikin ayyukan bayi masu kyau ko marasa kyau duka wannan ayyukan suna faruwa ne da hukuntawar ubangiji wannan ko shakka babu a cikin wannan ba wanda zai fita daga karkashin hukuntawarsa da kaddarawarsa ya ce ya aikata wani abu da Allah bai kaddara masa ba babu shi kamar yadda kadariya suke cewa duk wani abu da kaga ya faru to yana karkashin hukuntawar ubangiji da kaddarawarsa sai dai ba mu da hujjar da za mu kubutar da laifinmu da muka aikata ka aikata babban laifi sannan kuma ka ce kana da hujjar cewa ba laifinka bane cewa ai Allah ne ya kaddara maka baka da wannan hujjar baka da wannan hujjar ba Allah ya riga ya aiko maka manzanni ya saukar maka littattafai ya ce ika za bari kaza kuma ya baka ikon yi haka baka da ikon yin hujja da kaddara an baka zaɓi an baka mashi'a an baka kudura za a tambaye ka akan wannan zaɓin da mashi'ar da aka baka haka in ka je lahira ba za a tambaye ka game da kaddarawar ubangiji da hukuntawarsa ba za a yi maka hukuma dan Allah ya kaddara maka kaza ko kaza ba za a maka hukuma ne akan aikin ka ba tambaye ka za a yi ba Allah ya kaddara maka kaza ya kaddara maka kaza za ka za a yi maka adaba akan abin da Allah ya kaddara maka za a yi maka azaba ne akan aikin da ka aikata tasarrufin da kai akan shi za a yi maka azaba ba akan abin da Allah ya kaddara maka ba don abin da Allah ya kaddara maka ba ka da wato baka baka da wani masaniya game da shi baka da alaka da shi wani abu ne da Allah ya barwa kansa sai abin da Allah ya kaddara maka ba ya da alaka da a baka lada ko ukuba baka lada ko a maka ukuba yana da alaka ne da aikinka yana da alaka ne da tasarrufinka wanda ya bijiro daga gare ka bisa zaɓinka da iradanka da ilimanka da gangancinka ka yi abin da gangan ko ana ake kama mutum da laifi a takaice abin da za mu fahimta mun zo ƙarshen wannan fasali a takaice abin da za mu fahimta wato shine ayyukan bayi gaba ɗaya ayyukan ɗa'a ne da ayyukan sabo dukkaninsu Allah ne ya halicci wa'annan ayyuka kuma shi ya kaddara su amma su bayi ba su da hujja akan ayyukan su na sabo cewa ai Allah ne ya kaddara dan haka ba su da laifi ba su da hujja anan me yasa ba su da hujja saboda Allah ya raba aikin zuwa gare su ya mai da aikin su suka aikata shi al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat Allah ya raba aikin zuwa ga kowace rai ashe inda ba su da zabi ba su da ikon aiwatarwa ba su da kudura Allah ba zai jingina musu aikin ba sannan abu na biyu Allah subhanahu wataala ya umarci bawa kuma ya hane shi kuma baya kallafa wa bawa abinda bai da ikon aiwatarwa ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ya ce fattaqullaha masatatu ashe bawa inda cilasta shi ake yayi ba tare da yana so ba inda haka ne to sai zamo inda cilasta ashe ba sai zama baya da ikon yi ko bari sai dai kawai ji ana tankwasa shi da karfi yana yi sallah ma in ya zo kawai sai dai ji an koro shi ya zo bai sai yadda aka yi kawai ya yana ta duka yana tashi sai ga baya da zaki ko kuma in ya so yi wani abu sai ga an hana shi jikin ya ki bada haɗin kai yana sai ya rukuɗi ya kasa wanda shi ake cewa tilastawa abin da kai ka gada ma kai ruku'in kai ka gada ma kai kaza ka gada ma ka je kai laifi to wannan mutum ba zai kafake da wannan ba Allah ya ya umarci bawa ya hane shi kuma ya kallafa masa abin da zai iya ya ba shi kudurin aiwatarwa to da wannan ake kawo mutum da laifi sana kowane mutum daga cikin mutane ya san bambancin da yake tsakanin zaɓi da tilas abin da ya bisa zaɓi da abin da ya bisa tilastawa kowa ya iya bambanta tsakanin biyu abin da ka yi da gangan ka sani abin da ka yi bisa tilas kuma ka sani kenan akwai bambanci tsakanin biyu abin da zaka zo ka yi bisa ra'ayinka da sanka da san ranka ba ɗaya yake ba da wani zai zo tsare ka da bindiga ya ce sai ka yi kaza in baka yi in harbe ka kuma sai kai saboda wannan cilastawa za ka bambanta wannan da wannan ba ɗaya suke ba na farko kana da iko a kai kana da istifa'a na biyun ko ba ka da istifa'a abu na hudu ayyukan saƙo kafin mutum ya aikata aikin saƙo bai san abin da Allah ya kaddara masa ba bai sani ba ashe yana da ikon ya bari yana da ikon ya yi tunda bai san bai ya kaddara ba ai sai in kayi ne sannan zaka ce Allah ne ya kaddara to kafin ka yi fa lokacin da kake son kai me yasa ba za ka tuna Allah ya hana ba sai ka bari sai bayan kai kuma ka dawo kana cewa Allah ne ya kaddara kana da ikon kai kana da ikon ka bari lokacin da ka san abin ba kyau Allah ya hana to kar ka aikata shi da cewa Allah ne ya kaddara ba bar shi tunda Allah ya hana to amma sai kai bayan ka san Allah ya hana kuma daga baya ka zo kana cewa Allah ne ya kaddara wannan kuskure ne na biyar Allah ya bamu labarin cewa ya aiko mana manzanni don su yanke mana hujja ashe inda kafa hujja da kaddara daidai ne to da aiko manzanni ba zai yanke ba zai zama yankan hujja ba saukar da littattafai ba za su zama yankan hujja ba amma Allah ya ce ya aiko manzanni ya saukar da littattafai dai su zama yankan hujja wani ya nuna a shi cewa hujja da kaddara a wajen aikin sabo wannan baya zama dalili to amma wani zai iya tambayar kai ce to ya za mu yi mu haɗa tsakanin biyu mu ce Allah ne mu ce Allah ne ya halicci ayyukanmu sannan kuma ce bawa shi ya aikata za a sakanka masa akan aiki in yayi kyakkyawa a saka masa da mai kyau in yayi mummuna a sakanka masa da mummuna ya za mu haɗa tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu malamai suka ce abu na farko wato shi aikin bawa yana daga siffofinsa siffarsa ce domin bawa da sif wato aikin bawa siffarsa ce aikin ka siffarka ne to da shi bawan da sifar tashi dukkanin su Allah ne ya halicce su kun gane da shi bawan da sifarsa duk Allah ya halicce su ma'ana da kai da aikin ka duk Allah ya halicce na ɗaya kenan na biyu sannan aikin bawa abu ne da yake faruwa da iradarsa ta zuciya kuma da kudurarsa ta gangar jiki da kudurarsa da Allah ya bashi ta karfin jiki wani bai da lafiyar da zai iya aikata ba zai bai da kudura amma shi yana da kudura Allah ya bashi lafiya sai ya aikata kuma yana da irada sai ya aikata da irada in ba dan wa'annan abubuwan guda biyu ba zai iya aikatawa ba inda Allah bai bashi irada ba bai bashi kudura ba to ba zai iya aikatawa dutsi da Allah bai bashi irada ba bai bashi kudura ba ba zai iya yin abin da kai kake yi na sako ba ba zai iya kusa da gurin shi ya tafi wani gurin ba bai da kudurar yin haka Allah bai bashi irada ba dutsi ne sandararre amma shi dan adam Allah ya bashi wa'annan abubuwa ya bashi kudura ya bashi irada da su yake yin duk wani tasarrufi to kuma Allah shi ya halicci iradar kuma shi ya halicci kudura ga da wannan to wanda ya halicci sababi shine mahaliccin al-musabbab wanda ya halicci sababi shine mahaliccin abin da sabab abin da yake faruwa ta sababin a nan sai mu fahimci cewa ashe jingina aikin bawa da aka yi zuwa ga Allah wannan nisba ce ta musabbab ila sabab wato ana dangana musabbabin abu ne zuwa ga mai zuwa ga sababinsa ba nisba bace ta mubashara aikata abin a aikace mana ba Allah bane ya aikata a aikace ana danganta ana danganta abin zuwa gare shi a matsayin shi da wanda ya sabbaba aikin a tare da bawa amma wanda ya aikata aikin mubasharatan shine bawan da ya aikata shi yasa shi bawa sai aka jingira masa aiki ta bangaren aiwatarwa nusiban fi'lu ilaihi kasban wa tahsila shi ya aikata shi ya samar da shi amma shi Allah sai aka jingina masa aikin khalqan wa taqdira shi ya halitta shi ya kaddara amma shi bawa kuma shi ya aikata shi ya samar da aikin aikace kashe kowace nisba cikin biyun tana da muhallinta kowace nisba tana da muhallinta in aka jingina aiki zuwa ga Allah ce Allah ne ya halitta Allah ne ya kaddara aka jingina aiki zuwa ga Allah wannan nisba ce ta cewa shi ya sa- ya ya sabbaba abin shi ne musabbabin abin shi ya sabbaba shi sai ya kaddara shi kuma bawa in an jingina aikin zuwa gare shi an jingina masa aikin ne saboda shi ne ya aiwatar da aikin a aikace kowace nisba da inda ta yi ba su cin karo tsakaninsu ba sa cin karo tsakaninsu to da wannan za mu fahimci wani abu kaɗan daga abin da ya shafi imani da kaddara a cikin wannan fasali kada mun yi zama ya kai hudu ko biyar a ciki wanda duk wanda ya bibiya zai dan fahimci wani abu game da abin da ya shafi imani da kaddara kuma ya fahimci hanya mai kyau game da wannan wanda mutane da yawa suka bata Allah subhanahu wataala ya kare mu daga bata kamar ne na faɗa ɗazu shi wannan darasin daga yau za mu mai da shi markaz markazul da'awa insha Allah can masallacin kusa da MGC wannan can za a mai da shi rana ita yau can za mu koma insha Allah a ci gaba da karantar da shi a can saboda malam sani zai koma gida to gurbin kuma ba wani karatu sannan sai muka ce a cike shi can saboda ya fi ya fi jama'a kuma ya fi zama tsakiyar gari to za mu mai da shi can amma na litinin din yana nan nan za mu ci gaba da yin shi yadda aka saba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله